أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masjidu al-khulafa'ur rashidin dan ci gaba da karatunmu na muwatta ta imamu darul hijra imam malik rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisunmu na sha uku a cikin karatun wannan littafin idan ba a manta ba muna cikin kitabu as-salat babu jami'il wudu'i wancan sati da ya ko wancan sati kamun mu shiga hutu mun tsaya ƙarshen hadisi na Hisham bin Urwa wanda yake ba mu labarin Himran Maula Usman bin Affan yake ba mu labarin Arwalla Usman bayan ya gama arwalla ya ce wannan ita ce irin arwalla ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zan ba ku labarin abinda in ba dan abin nan yana cikin alkur'ani mai girma ba dabin baku wannan labarin ba da ya gama arwallar shi sai yake ce musu ba wani mutum wanda zai yi wata arwalla ya kyautata arwallar shi sannan ya yi sallah ya ce face ubangijin shi ya gafarta mai abin da yake tsakankanin wannan sallar zuwa wata sallah da zai sallata sai ya kawo imam malik yake cewa ina ganin wannan ayar da yake kawowa aqimis salata طرفي النهار وزلفا من من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يو إن شاء الله ذا متاش حديثي نقبنشي شني مالك تا وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع العبد المؤمن فتمضمد خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت من تحت أظفار رجليه ثم قال قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له يحيى بن يحيى الليثي يجتوى دق مالك daga zaidu bin aslam al'adawi al-qurashi maulahum al-madani wanda ya musu shekara 136 siƙa ne alimun lakinnahu yursal yake cewa an aba bin yasar al-hilaliyu maulahum al-madani al-qadi al-qas wanda ya mutu shekara 194 daga hijira daga garin makka zuwa madina siƙa ne fadil sahih mawa'izatin wa ibada mun yi bayani akan shi yake cewa an abdullahi as-sunabihi wa yuqalu huwa abu abdullahi as-sunabihi abdurrahman bin usaila as-sunabihi wannan ita ce alkunya shi ita ce dangantuwar shi bai da bai shahara da wata alkunya ba kuma malaman hadisi ba su hakaito mana ba shekarun da Allah yi mai rasuwa da irin gwagwarmaya da yake amma dai duk da kasancewar ibni hajar ya kawo a cikin taqribut tahdhib yake cewa mukhtalafun fi wujudihi shi wannan as-sunabihi an ya kuma an yi shi wa'ansu daga cikin malamai suka ce a kurum wani ne wani mutum ne wanda ake dangana shi amma dai babu shi wa'ansu kuma suka ce kai wannan mutumin sahabi ne na garin madina wannan dai ita ce faɗa mafi rinjaye wallahu ta'ala alam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa idza tawadda al-abdul mu'min idan bawa mummuni yayi arwalla nan sai ya kayyade arwalla wane ne ya sai kawo mummuni kenan wannan kenan muqayyadun bil iman wanda zai yi arwalla labudda ya kasance mummuni ne idan ya yi arwalla a lokacin nan ne zai samu wannan gara basoshin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ambata mana yake cewa fatamadmada sai ya kuskure bakin shi kharajatil khaqaya min fihi kurakuran da ya aiwatar da bakin shi zinubansu za su huta daga bakin shi ya kurkure abin da ya zubar kamar ya zubar da kurakuran ne da ya aiwatar ya ce wa izastansara kharajatil khadaya min anfi idan ya hata ruwa daga hancin shi kurakuran da suke hancin shi za su huta ya ce fa idza ghasala wajhahu kharajatil khadaya min wajhihi idan ya wanke huskar shi kurakurai za su huta daga huskar shi hatta takhruja min tahti ashfari ainihi har sai ya kai daidai da al ashfar ainai shafrul ain ita ce wannan hatar da take kasan gira watar da take kasan ido yake cewa hassi ya kasance zunubai sun huta daga kalkashin wannan watar tashi ta ido ya ce fa'iza gasala ya daihi kharajatul khadaya min ya daihi idan ya wanke hannayen shi kurakuran shi za su huta daga hannayen shi hatta ta khruja min tahti azfari a ya daihi hassi ya kai kurakuran nan sun huta kalkashin aikwaiwar shi kalkashin hurtun hannayen shi yake cewa fa'iza masaha bi ra'sihi idan ya shahi kan shi kharajatil khataya min ra'sihi kurakuran shi za su huta daga kawunan shi daga kan shi hatta takhruja min uznaihi har sai ya kai abin da yake kunnuwan shi kurakuran sun zubi kalkashin shi ya ce fa'iza gasala rijilai kharajatil khataya min rijilaihi idan ya wanke ƙawahuwan shi kurakuran da yi da ƙawa dukkansu za su ɓace daga ƙawa shi ko za su sabka ko za su wanye ya ce hatta ta kharuja min tahti azfari rijilaihi har sai ya kai wannan abin da yake huta daga harcen shi yana zubar mai da zunubai kinan duk abin da zai zakka wanke a jikinka ruwa ya bi to kuskuren ne da ka aiwatar shine yake zuba yake cewa kala yake cewa sun makana mashihu ilal masjid sannan yanzu ya gama arwalla duk abin da gare shi abin da huska ta aiwatar abin da idanuwa ta kalla abin da baki ya furta wanda yake ba daidai ba na kuskure abin da hanci ya shaka wanda ba daidai ba abin da aka yi da hannaye abin da aka yi da ƙawuwa dukkan su an wanke sai ke cewa to a wannan halin idan ya huta ya kama hanya zuwa masallaci ya ce kana mashihu ilal masjidi wa salatuhu nafilatan lahu tahiyar shi zuwa ga masallaci haka kuma sallar shi nafila ce gare shi me yake nihi da nafila shine dukkan abin da gare shi na daga zunubi an riga an karkare yanzu duk abin da zai aiwatar daɗi ne akan abin da yake nema na daga lada wai ba wai don su kankare mai an riga an kankare mai dukkan zunuban shi abinda zai aiwatar tahiya masallaci ai can mun karanta a baya wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa dukkan wani taki da za ka yi zuwa ga masallaci sadaka ce kake ɗaya ka ɗaya idan ka taka a rage maka a kankare maka zunuban ka ɗayan kuma a ɗaga maka daraja kamar yadda hadisi a nan gaba zai zo zai mana bayani akan haka shine yake bayyana mana kenan yanzu bayan an kankare wa bawa dukkan zunuban shi kenan tahiyar shi masallaci da zai da zaman shi a cikin masallaci jiran sallah da sallar da za a yi dukkan su nafila ne daɗi ne akan lada na daga abin da zai kankare mai dukkan zunuban shi kaga wannan yana nuna maka hadisin yana nuna maka lalle arwalla tana gadarwa bawa da gara basa mai yawa shine kankarar zunubai amma dai nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kayyade yake cewa idza tawadda al-abdul mu'min idan dai bawa mummun yayi arwalla shine yake cikin garaba sannan Allah sanya mu daga cikin mummune kuma wannan ba wai a wai ba can baya ma mun karanta kamar yadda ubangiji yake bayan in tashribu kaba'ir ma tunhauna nukaffir an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima in dai za ku nisanci manya-manyan zunubai to wannan ƙananan-ƙananan hanyoyi ne ubangiji yake sanya mu akan su idan mun aiwatar sai a kankare mana wa'annan ƙanana duk abin da ka aiwatar an riga an zubar maka da su shafin yanan malamai suke cewa to in dai aka bayyana maka aka ce maka irin kaza da irin kaza da irin kaza suna kankare zunubai to kadda ka sa a ranka manya-manyan zunuban nan da ka aiwatar su kurum su ma suna iya tahiya a haka a'a su labudda sai ka yi tuba kamar yadda aka tuba da sharaɗanta kamar yadda aka bayyana maka kuma ka yi nadama kuma ka nema ka yi nadama akan ba za ka koma aiwatar da irin wannan aikin ba sannan kuma ka yi sha alwashin ba za ka koma aiwatar da wannan aikin ba sannan kuma ka yi niyya da zaka bar wannan aikin kai tsaye lokacin da ka yi niyyar tuba kamar yadda mai ahalari yake bayyana mana annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ina fata an fahimta kinan abin da yake bayyana mana nan da yake cewa hatta fa idza ghasala wajhahu kharajat al khataaya min wajhi hatta takhruja min tahti ashfar aynayhi mubalaga ce kinan abin da kai wanke huskar da kai zunubanka za su kankaru har sai ya kai abin da yake digowa daga wannan kalkashin fatar taka ta ido an kankare maka zanubai tunda mafi yawa huska menene take aiwatarwa shine wannan ganin da kake yi haka bangaren hurcen ka idan ka zuba ruwa ka wanke za a kankare maka har sai ya kai tsagon abin da yake wuta daga hurcen ka shi ma kankarar zanubai ce kamar yadda hadisi na nan gaba zai zo ya bayyana mana malai ke cewa wa haddathani an malik an suhail bin abi salih an abihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza tawadda al abdu al muslimu aw al mu'minu فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعين بعينه مع الماء أو ما آخر قطر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو من آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو ما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب wani hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik daga suhail bin abi salih zakawan wanda ake kiran shi da as-samman al-madani as-samman al-ghaffani maulahum ya mutu shekara 138 140 daga hijira daga garin makka zuwa garin madina kuma malaman hadisi sun gaskata shi saduqun sai dai taghayyara hifzuhu bi akhirah lokacin da girma ya kama shi to har da shi ya dan samu rauni to shine amma dai duk da kasancewa imamul bukhari ya rawaito hadisai daga wurin shi malami ne wanda yake fiqa yake cewa an abihi baban shi shine abu salih wannan zakawan abu salih samman wanda ya mutu shekara ta 101 a wata wada shekara 90 daga hijira daga garin makka zuwa madina malaman hadisi sun wasaqa shi yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi abdurrahman bin sakhin dausi yake cewa idza tawadda al abdul muslim aw al mu'min idan bawa musulmi ko kuma shakkar rawi ko kuma bawa wanda yake mummuni yayi arwalla kaga sharadin musulunta ko ka kasance musulmi ko kuma ka kasance mummuni yake cewa fa ghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi sai ya wanke huskar shi a lokacin da ya wanke huskar shi dukkan wani kurakurai wanda ya aiwatar bangaren hange da kallo da idanuwan shi tai dalilin wannan ruwan da ya sa ya wanke ubangiji ya zubar da wannan kurakuran nashi kinan zinubban shi za su tahi za su bar shi dalilin wanke huskar nan da ya yi da ruwa ya ce au ma akhir qatril ma'i ko kuma ɗigo na ƙarshe na ruwa wanda ya ɗiga daga jikin huskar shi ya ce fa'iza gasala ya daihi kharajat min ya daihi kullu khati'atin batashata ya dahu ma'alma idan ya wanke hannayen shi duk abin da hannun shi ta dahu na daga kurakurai to tabbas zunuban za su saraya da wannan ruwan da ya wanke hannun shi ko kuma ya ce au ma akhir qatril ma'i ko kuma ɗigo na ƙarshe wanda ruwa wanda ya zuba daga hannun shi yace fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'a al-ma'i idan ya wanke kawashi dukkan kurakuran da kawahun shi suka aiwatar wannan wannan ruwan da yasa ya wanke kurakuran za su bar kawashi yake cewa au ma akhir qatril ma'i ko kuma ɗigo na ƙarshe wanda ya ɗiga daga kawashi yace hatta ya khruja naqiyan min az-zunubi har sai ya gama arwallashi ya tashi yana tsaf babu zunubi a tare da shi wannan hadisin hadisi wancan na baya da muka karanta hadisi ne wanda imamun nisa'i ya hutar da shi a cikin kitabu tahara ba musul uznaini ma'ar ra'si huma yastadullu bihi ala annahuma min ar-ra'si haka ibn maja ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu sawabu tuhura babu wanda yake mana bayani akan irin lada wanda bawa zake samu lokacin da ya arwalla kuma hadisi ne wanda yake ingantacce wanda a cikin sahihu targhib hadisi na 180 imamul albani ya inganta hadisin haka shi ma hadisin wannan na biyu da muka karanta shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce hasali ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu khurujul khataya ma'a ma'il wudu'i babu wanda yake mana bayani akan lalle ruwan arwalla yana tahiyar da zulubban da ka aiwatar hadisi ne wanda yake ingantacce haka imamu turmuzi shi ma ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu ma ja'a fi fadlil wudu babu wanda yazo yake mana bayani akan fadala ta arwalla kaga wannan duka idan ka dauki wannan hadisin ka hada su zaka gani za su nuna maka lalle arwalla tana da fadala ta sanya a duk lokacin da mutum ya samu dama kamar sin sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zama ba arwalla duk lokacin da ka samu dama ka yi kokari a ce an same ka a koda yaushe kana cikin halin mai tsarki ko take kai take kawowa kai dai a cikin tsarkin gari kuma wannan abu ne wanda yake sha makance bawa daga mas na daga shaidani ko wani abu makamancin haka na in dai da hali a ce kullum bawa a shirye yake da arwallashi in mi ya faru kurum kai dai a shirye kake kuma wannan ba wai fadalar kaɗai da bawa yake samu duk abin da za ka wanke sai zunubai sai sun zuba daga cikinka Allah ya datar da mu yake cewa wa haddathani an malik an ishaq bin abdullah bin abi talha an anas ibn malik annahu qala ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa hanat salatu al-asr faltamasa an-nasu wudu'an falam yajidu fa utiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bi wudu'in fi ina'in فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء إناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتودأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم wannan hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ishaq bin abi talha al-ansari wanda ya musu shekara ta 130-132 daga hijira da garin maka zuwa madina yake cewa an anas ibn malik al-ansari anas bin malik bin nazar bin dundun bin zaid bin haram bin jundub al-ansari al-najjari al-madani al-basari wanda ya mutu shekara ta 90-91-92 da hijira da garin maka zuwa madina amma dai haɗa mafi rinjaye 92 daga hijira da garin maka zuwa madina khadimi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tabbas na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa hanat salatul asri lokacin sallar la'asar ya shiga kinan mi ya kamata ya a tashi a yi sallah a lokacin nan mi za a yi a nema a yi arwalla a yi tsarki a yi arwalla a zo a kabar ta sallah ya ce faltama sannan su wudu'an sai mutane suka fara neman ruwan arwalla a wannan lokacin ya ce falam ya ji duhu ba su samu ruwan da zai ishe su su yi arwalla ba me aka yi sai aka samu ɗan kaɗan ɗan kaɗan innan da aka samu fa'uti ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi wudu'in fi ina'in sai aka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da makayin arwalla aka zuba ruwan arwalla fawada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da makayin arwalla fawada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika al-ina ayadahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya hannun shi a cikin wannan makayin na arwalla thumma amara nasu thumma amara nasa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci mutane yatawadda'una minhu su yi arwalla da wannan ruwan da yake cikin wannan makayin kala anas anas yake cewa fara'aitul ma'a yanbu'u min tahti asabihi yace a lokacin da manzan Allah ya sanya hannun shi a cikin wannan makayin sai na ga ruwa suna bubbugowa kalkashin tsakankanin hannayen tsakankanin yatsotsin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fatawadda annasu sai mutane suka yi arwalla hatta tawadda'u min indi akhirihim hassi da na karshen mu yayi arwalla akwai riwayar da ta zo ana sai ke cewa mu a wannan lokacin mu wurin tamanin ne da ɗago ya ce maza tamanin da da ƙari a sama dukkanmu muka zo wannan makayin da aka kawo manza Allah sallallahu alaihi wasallama na arwalla ya sanya hannun shi sai ga ruwa yana bubbugowa tsakankanin yatsotsin shi wannan yana nuna mana ɗaya ne daga cikin manya-manyan mu'ujizozi na manza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ji a karatun muka yi bayani akan me mu'ujiza me abin da ake kira kuma da karama wannan shine abin da ya faru kuma wannan yana ɗaya daga cikin dala'ilun nubuwa linnabi sallallahu alaihi wasallaba wannan hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul wudu babu iltimasul wudu idan hanati as-salata ana neman ruwa idan lokacin sallah ya shiga kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul fada'il babu mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake mana bayani akan mu'jizozi na manzon mu sallallahu alaihi wasallama kina wannan mahallu shahid wa hanatis salatu iltamasan nasu alwudu iltamasan nasu wudu'an lokacin da lokacin sallah idan ya shiga to abin da yake kan kowa yayi kokari ya nemi abin ruwan arwallar shi arwallah ya kama hanya ya tafi masallaci مالك تشاو حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل kasaratil khuda wani hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik daga nu'aym bin abdullahi al-mujmir wanda sikani malaman hadisi sun wasaka shi inke nasaba shi al-adawi maulahum al-madani al-mujmir yake cewa daga lalle ya ji abu huraira abdurrahman bin sakhrin dausi yana cewa man tawadda'a duk wanda ya yi arwalla fa ahsana wudu'ahu ya inganta ko ya kyautata arwallar shi sun makaraja amidan ila salata sai ya huta daga gidan shi ko daga inda ya arwalla yana mai huskanta ko yana mai tahiya zuwa ga masallaci fa innahu fi salatin to tabbas wannan mutumin yana cikin sallah kaga wannan ba karamar gara basa bace ba ka huta ba wai daga wurin aikin ka ne ko kuma a daga gidanka ne kai arwalla da ka huto baka nihin tsayawa wurin wani in yi iskal in amshuri in amshi kaza wurin wani ko in yi iskal in sai kaza in huce in yi kaza ko kuma zan zo masallacin ne dan in biya wuri kaza a'a ya huto ne kurun ba inda yake fuskanta illa masallaci na huto kurun masallaci zan tahi yake cewa fa innahu fi salatin to wannan mutumin daga inda ya tashi ya gama arwallar shi yayi niyyar tahiya masallaci ya kamo hanya takim takim daga nan har zabuwa masallaci to yana cikin sallah yace ma dama ya amidu ila salati ma dama wannan mutumin da tahiyar da yake yi tahiya ce zuwa ga masallaci ba wani uzuri bane na rayuwa ba kurum ya kama gaban shi ne zuwa ga ubangijin shi subhanahu wataala ce to a wannan halin fa innahu fi salatin tabbas yana cikin sallah yace wa innahu yuktab lahu bi ihda khudwatayhi hasana tabbas wannan mutumin ana rubutawa ɗayan takin shi ana rubuta mai lada wa yumha anhu bil ukhra sayyi'a ɗayan takin shi kuma ana kankare mai zunuban shi kowa taki biyu gare shi takin dama da takin hagum in ka daga daya a maka a baka lada ka daga daya kuma a kankare maka zunubanka ya ce fa'iza sami a harkumul iƙama to ɗayanku idan ya ji an tayar da iƙama yana can ko yana kan hanya ko bai iso ba ko yana cikin gidan shi ya ji an tada iƙama yake cewa fala ya sa kadda ya gaggawa ya hutu a guje yana neman ya zo masallaci kadda ya yi gaggawa fa inna azamakum ajran ab'adakum daran sabida wanda ya hi kula da a wurin zawwa sallah shine wanda ya hi ka nisan gida wanda daga nesa ya fito ya yi kalada akan kai wanda kai kake kusa ƙalu sai almajiran abu huraira suke tambaye shi lima ya abu huraira don me son ya kace haka wanda ya yi ka nisa ya yi ka lada akan wanda ya yi wanda yake kusan masallaci lada yake cewa min ajli kasaratil khada khuda yake cewa ba don komi ba saboda yawan takin da yake yi saboda duk taki daya zai samu lada kuma duk taki daya za a gankare mai zunubai shi مالك يتشاوى حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يس يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء دقا يحيى بن يحيى الليثي دقا مالك دقا يحيى بن سعيد الأنصاري wanda ya mutu shekara 143-144 yake cewa lalle an tambaye sa'id bin al-musayyib bin hazin bin abi wahab al-qurashi al-makhzumi al-madani yana daga cikin fuqaha al-kibar al-asbat ya mutu shekara ta 90-93 da hijira da garin maka zuwa madina an tambaye sa'id bin al-musayyib an al-wudu min al-gha'id bil ma'i tsarki da ake yi lokacin da aka yi bayan gari da ruwa a can baya mun karanta hadisin wanda sa'id ibn musayyib yana ganin tsarki wanda ake yi da ruwa na mata ne ba na maza ba to shine da aka tambaye shi kan wannan mas'alar qala fa qala sa'id sa'id ibn musayyib yake cewa inna ma zalika wudu'un nisa'i ai wannan arwallan mata ne tsarkin mata ne mata su suke yi amma dai ai mun yi bayani akan sabani na malamai aula mutum in dai da ruwa yayi kokari yayi tsarkin shi da ruwa shi yake وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات دقى مالك دقى أبو الزناد عبد الله بن زكوان القرشي عن عن الأعرج أعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج wanda ya mutu shekara ta 117 daga hijira yake cewa daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hudi mana hukuncin kare idan ya yi lallagi a cikin makayi ko ya sanya halshen shi a cikin makayi yake cewa falyaghsilu sab'a marratin ya wanke shi so bakwai hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim dukkan su sun hutar da shi sai yake cewa wa haddathani an malik annahu balaghahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala istaqimu wa lam tuhsu wa lam tuhsu wa'malu wa khairu a'malikum as-salatu wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun daga malik yace lalle labari ya cin mani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada yake cewa istaqimu ku daidaita ko ku tabbata walan tuhsu amma dai ba za ku iya kidaye ladan da za ku samu ba madama kun daidaita istaqimu ku daidaita ku tabbata akan yanayin da kuke na kan sunna ta alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kun daidaita lan tuhsu ba za ku iya ƙidaye ba adadin ladan da za ku samu ba a gun ubangijinku ba masu daga cikin malamai daga daga malaman hadisi suke cewa walan tuhsu suke cewa ko da kun daidaitan ba za ku iya daidaituwa ba ku ba daidaituwa haƙƙinta saboda tsananinta amma dai hada ko hada wadda take ta hutawa daidai shine ku istaqimu ku daidaita ku tabbata akan diga diganku ku tabbata akan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in dai kun yi hakan lan tuhsu ba za ku iya kayyade adadin ladan da za ku samu ba a gun ubangijinku ba yace wa'malu kuma ku yi aiki wannan ya zo kowane irin aiki tunda zai bayyana mana aiki na ibada da sauran aiki wa'amalu ku yi aiki kowane irin aiki ba a san mummuni ya zaman toci ma zamane ba a san mummuni ya kasance kurumshi wata yake yi Allah kawo sadaka ko Allah kawo wani ya bashi ya ci banza ana so mummuni ya tashi a ko'ina ya zagi ne damtse ya yi aiki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mummuni mai karhi wanda zai fafutuka ya samu abin da zai ci yayi alkhairi da mummuni wanda yake mai rauni wanda zai zo masallaci ya zamna yana nema mutane su bashi ya ci ko kuma ya ma kanshi bukatu shine wa'malu ku yi aiki ko ma wani irin aiki ne in dai da kwai aikin ku ne na halak yace wa khairu a'malikumus salat ku sani fa duk wani aiki da zaka yi a rayuwarka ta duniya ba mafi alkhairin aikin da zaka yi kamar sallah kamar yadda can umar ya karanta mai umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnonin shi yake cewa inna ahamma amrikum ilayya as-salat mafi muhimmancin al'amarin ku a guna shine sallah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kukuta a yi fafutuka a huta aiki a nemi a yi kwadago a nemi na halak a nemi na kai amma dai ku sani ba wani mafi alkhairin aiki da za ku yi wanda ya kai sallah saboda ita ce gimshikin rayuwarka a nan duniya da gobe kiyama ubangiji yake bayyana mana wannan yake bayyana mana lokacin da bawa ya tsaya ya tsayar da sallah yake cewa la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk fafutkar da kake ta neman arziki ka tsaya kai sallah a lokacin ta gaba da hakkinta ka tsayar da ita kamar yadda akai ba ma neman kai ka la nas'aluka rizqan ba ma tambayar ka arziki mu muka yi alkawari muka dau alwashi za mu arzuta ka kaga ni kuma yake bayyana mana inna utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar ka tsayar da sallah sallan nan za ta hana ka aiwatar da alfasha da mugayen ayyuka wannan a rayuwarka ta nan duniya a gobe kiyama kuma awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat farkon abin da za tsayar da kai a maka hisabi shine sallah kaga wannan mahimmancin ta a rayuwarka duk aikin da za ka yi to ka tabbata sallah ita ce a gaba lokacin sallah ya yi a tsaya a ta yi a yi sallah ko ma mine ne a tsaye da a ta yi a yi sallah wannan kira ne na ubangiji iza nudiya ila salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul bay wannan kuma shamil ne ba wai sallar juma'a ba kadai ba in aka yi kiran sallah can wannan salloli ma guda biyar lokacin da aka yi kira aka ce maka hayya ala salat hayya ala falah to ka ajje komi ka zo ka kama ka kama ka kama abin da yake gaskiya saboda duk abin da kake yi shirman banza ne in ma duniya ce anan da ya za a barta amma dai wannan ita ce gaskiya idan ka yi ka samu garaɓasa a rayuwa ta duniya ka samu garaɓasa a gobe kiyama karkashin rahama ubangiji shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bayyana mana yake cewa wala yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min ba wanda yake kiyaye arwalla in ba mu'mini ba a ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana irin lada da bawa yake samu lokacin da yi sallah lokacin da yi arwalla lokacin da zuciya ba ta so wa isbagul wudu'i inda al-makarih yin arwalla lokacin da zuciya ba ta so irin lada da bawa yake samu kuma haka hadisai wanda muka karanta a baya irin lada wanda bawa yake samu kankarar zunubai wanda yake samu lokacin da ya tsayar da arwalla shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana ba wanda yake kiyaye arwalla in ba mummuni ba ai a can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alqawli wailul lil aqabi minan nar wa inda suke zuwa su yi burabura su yi arwalla yan tasha wannan suna da wani narko na azaba a gobe kiyama ko in ka ɗauke ta al'aljinsiya ka gani tana nunawa dukkan gaggan jikin da aka kasance ba a wanke ta da kyau lokacin da ake arwalla a bar can a ɗage can ko kuma a bar nan wani tash nan ba a wanke wacan ba dukkan shi wuta za a kai in kuma ka ɗauke ta al'al ahadiyya tana baka tana maka bayani wannan gurbin da ba a wanke ba to wutar jahannama ya tace shi shine nan manzo Allah ya bayyana mana wala yuhafizu ala alwudu illa mu'min ba wanda yake kiyaye arwalla in ba mummuni ba ɗaya daga cikin albushar inda aka baiwa bilal lalle shi inna dan aljanna ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito yace ya bilal yace me ka kai kake wa ubangiji na daga na daga ibada na ji karan takal na karan tahiyyat takin ka na ji karan takin ka ko karan takalman ka a gabana a cikin gidan aljanna yana da ce wallahi manzo Allah ban san wani abu da nake yi face kurum ina zamna in nayi arwalla kurum tashi nake yi in yi arwalla in yi raka'a guda biyu duk lokacin da zan yi arwalla sai na yi raka'a guda biyu daga wannan ba karaman lada bane ba la yuhafizu ala alwudu'i illa mu'min wannan shine karshen babu malin sai ya ci gaba da babi na gaba yake cewa babu ma ja'a fil masahi bir ra's wal uznaini babi wanda zai zo mana akan bayani shawa kai kuma da shawa na kunne a ganin malin sai ya baibanta akan shawa kai kaga daban shawa da wawun ta zo littaqibi kenan ga kai kuma ga kunne duk da mu a mazhabinmu na malikiya tajdidul ma'i na shawa kai da da kunne wannan mustahabbi ne yake cewa haddasani yahya an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana ya'khudhu al-ma'a bi usba'ihi li uznayhi daga yahya bin yahya bin yahya al-laythi daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar bin al-khattab al-qurashi wanda ya mutu 116 117 daga hijira daga garin makka zuwa madina daga abdullahi bin umar bin al-khattab sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu 73 74 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa nafi maula abdullahi bin umar yake cewa abinda abdullahi bin umar ya kasance yana aiwatarwa lokacin da yake arwalla kana ya khuzul ma'a bi usba'ihi li uznaihi abdullahi bin umar yana tajdidin ruwa lokacin da yake shahi kan shi zai shahi kunnan shi kenan dami da yatsun shi wayannan yatsotsin da su yake daukar ruwa idan ya dan tsartar ruwa da su yake shahon kunnan shi idan me yake nuna maka yana tajdidul ma'ili alwudu duk da mu a mazhabinmu na malikiya mustahabbi ne da ruwa daya ruwan da ka shahi kai kana iya shahon kunne da shi amma dai nan malam ya kawo mana gashi nan abdullahi bin umar ya kasance yana shahor kunne da bayan ya shahi kanshi yana sabanta ruwa yana dan shahawa a yatsotsin shi sannan ya shahi kunnen shi وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على الأمامة على العمامة فقال لا حتى يسمح حتى يمسح الشعر بالماء daga yahya bin yahya laifi daga malik ya ce lalle labari ya cin mana jabir bin abdullahi al'ansari bin haram bin sa'alaba bin ka'ab al'ansari al-khazraji as-sulami al-madani wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai kuma shi ma ɗaya ne daga cikin wanda suka hi kowa ya waito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya musu shekara 68-72 daga hijira da garin Makka zuwa Madina sahabi ne dan sahabi yake cewa labari ya cin mana lalle Jabir bin Abdullahi an tambaye shi akan shaha akan rawani mutum ne ya tashi a rawalla da kwai rawani akan shi ko mace ce da kwai adiko akan ta ko da kwai mayahi akan ta ko da kwai hula akan shi sai aka tambaye shi akan hukuncin haka yake cewa la ai ba zai shafa ba akan rawanin shi ba ko kuma ba za ta shafa ba akan akan adikonta ba ba za ta shafa ba akan mayahinta ba ba zai shafa ba akan hular shi ba hatta yumsihu hatta yumsahu yumsaha yumsaha sha'ru bil ma'i har sai an shahi gashi da ruwan nan idan bai yiwa ka ɗora wani abu ka ce a da shi zaka wannan abu a saman kanka ka ce ka shaha kuma arwallar ka tayi saboda shi shahar kai menene a cikin arwalla wajibi ne da ya ce wa haddasani an malik an hisham bin urwa anna aba urwa bin zubair kana yanzi'u al'amamata wa yamsahu ra'sahu bil ma'i daga malik daga hisham bin urwa bin zubair bin al'awwam bin khuwailid daga urwa bin zubair yake cewa hisham yake cewa hisham bin urwa yake cewa lalle babana urwa bin zubair kana yanzi'u al'amamata yana hudda yana timfike rawanin shi lokacin da yake arwalla wa yamsahu ra'sahu bil ma'i ya shahi kanshi da ruwa وحدثني عن مالك النافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar yake cewa lalle ya ga safiya bintu abi ubaid al-thaqafiyya safiya bintu abi ubaid bin mas'ud bin amr bin umair bin auf al-thaqafiyya al-madaniyya mata ce gawa mata ce ga abdullahi bin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi shi kuma nafi bantaccen bawa ne na abdullahi bin umar lokacin nafi yana yaro yana gidan abdullahi bin umar ya ga matar shi lokacin da take yin arwalla tanzi'u khimaraha tana hudda a jikonta wa tamsahu ala ra'siha bil ma'i sai ta shahi kanta da ruwa wa nafi yawma idhin saghirun lokacin da nafi yake bada labarin nan nafi yana dan yaro a lokacin nan ne yaga wannan mata a shi kuma a ka'ida ta shari'a yaron da bai balaga ba halaka ne ya shiga gidan da ba nasu ba ya kalli matar gidan ba haramta me ba in dai ba a gunin wata fitina kamar yadda wa idza balaga al-atfalu minkum al-huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablikum sai nan malik ya kawo mana fiqhun imam malik yake cewa wasu ila malik anil masahi alal amamati wal khimari an tambayi malik shawa akan rawani da shawa akan adiko idan ya kasance mace ce faƙala sai yake cewa layan bari an yamsa harrajulu walal mar'atu ala amamatin wala khimari baya dacewa namiji ya shahi lokacin da yake arwalla ya shahi kanshi akan rawanin shi ko kuma mace ta shahi kanta da adiko a kanta abinda yake wajibi liyamsahuhuma ala ru'usihima su shahi su shahi kawunansu su shahi da hannayensu akan kawunansu ba tare da ba rauni ba ba tare da mi ba tare da dankwali ba ko adiko ba an ka ɗauki hukuncin rawani kenan hula tana ciki duk abin da zai kasance ya zamanto shamaki tsankaninka da gashinka idan kana da gashi ka shaha akan gashin in babu gashin ka shaha akan konanka wannan shine hukunci na shari'a wasu ila malik an rajulin tawadda'a fa yasiya an yamsaha ala ra'sihi hatta jaffa wudu'ahu qala an tambaye imam malik mutum ne yayi arwalla sai ya mance bai shahi kanshi ba har sai da gabban da yayi arwalla dukkan suka bushe ya gama arwalla ya shiga shagalin shi ko ya kamo hanya har ya zo masallaci dukkan guraben da ya arwalla sun riga ya sun bushe kai ka ce ruwa bai taba taba jikin shi ba yake cewa aka tambaye imam malik imam malik sai yake cewa ara an yamsah bi ra'sihi abinda nake gani kurum ya koma ya shahi kan shi idan ya shaha arwalla shi tayi yace wa in kana qad salla an yu'ida salatahu idan kuma an yu'ida salata idan kuma ya riga yayi sallah to wajibi ne ya koma ya sake maimaita sallar saboda sallar shi ba ta yi ba ya bar wajibi wajibi daga cikin wajibban arwallah wallahu ta'ala a'lam malaki cewa babu ma ja'a fil mashi alal khuffaini babi wanda yazo akan bayani bayani akan shaha akan khuffi khuffi shine duk abinda mutum zai sanya ya liƙe mai kawashi har zuwa idan sau ya dagu da idan sau ko kuma ya tsaya daidai idan sau shi ake kira da khuffi kuma hukuncin hufi hukuncin suseti asalin hufi ana yin shi ne na fata ko kuma a yi shi yanzu ake yin shi da tsimma kenan kamar suseti ko kuma a yi shi da synthetic wanda leda kamar leda duk lokacin da mutum ya sanya to kurum hukuncin shi hukuncin hukuncin hufi ake ba su to shi ne malam ya kawo mana yanzu babi ne ya kawo mana akan hukumci akan shaha akan ko mababi wanda zai mana bayani akan hukumce hukumce na shaha akan hufi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عن عباد بن زياد عن بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الود... فسكب... فسكبت عليه الماء فغسل وجهه حتى ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبه فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم wani hadisin daga yahya bin yahya laisi daga malik daga muhammad ibn shihab bin maslama shine ake kiran shi da az-zuhuri al-qurashi al-madani al-hijazi wanda ya mutu shekara 125 da hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fiqhu yake cewa daga ubbad bin zayyad shine ake kiran shi da abu harb yake cewa min waladil muhira bin shu'ba ɗaya ne ko yana ɗaya daga cikin ɗiya na muhira bin shu'ba yarda Allah shi tabbata a gare shi muhira bin shu'ba bin abi amir bin mas'ud bin mut'ib bin malik bin ka'ab wanda ana kiran shi da muhiratul ra'i ma'aikiyar shi ita ce asma bintu al'afkam yarda Allah shi tabbata a gare ta yana ɗaya ga cikin tabaka na harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mutu shekara ta hamsin a garin kufa shekara hamsin daga hijira daga garin makka zuwa madina a garin kufa yana ɗaya daga cikin sahabbai manya-manya shahararru na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa to mughira bin shu'ba ya ba su labari yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zahaba li hajatihi fi ghazwati tabuka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta yakin tabuka ya tahi ya zagaya dan biyan bukatar shi lokacin da ake cikin daji mutum zai huta yayi nesa da mutane dan ya tahi yayi bayan gari yake cewa to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta dan biyan bukatar shi qala mughira mughira yake cewa fa dhahabtu ma'ahu bima'in sai na raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko na tahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tare da ni da kai ruwa fa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon Allah yayi nesa da ni ya biya bukatun shi ya dawo inda nike yace fa sakabtu alaihi alma'a sai na zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwa fa ghasala kuma wannan dan neman albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa ghasala wajhahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wanke huskar shi summa dhahaba yakhruju yadayhi min kummi jubbatihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi ya huddo hannayen shi kaga idan aka ce maka an wanke huska alkum shine hannun riga aljubba ita ce babban riga wadda ake sanyawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya ta amma dai kuma ta mutse shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka zuba mai ruwa ya wanke hannayen shi ya wanke huskar shi sai ya nema ya hudda hannun ya hudda hannun shi daga cikin wannan aljubba yace falam yastati min diqi kummai aljubba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaza hudda wannan hannayen nashi daga daga wannan hannayen nashi daga hannun rigar wannan jubbar tashi alkyabban nan tashi ba don komai ba saboda ta matse manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ni manzan Allah ya fa akhrajahuma min tahti jubba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya huddo hannayen shi da ya kasan da ya kasan wannan jubbar tashi wal kabbar tashi ya ce faghasala ya daihi manzo Allah sai ya wanke hannayen shi kamar yadda aka umarta ilal marafiki ya ce wa masa bi ra'sihi kuma ya shahi kanshi wannan mahallu shahid ga wancan babin ana shahar kai ya ce wa masaha alal khuffaini mahallu shahid na wannan babin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shahi khuffin shi guda biyu ba don komi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya su yana mai tsarki kenan me yake nuna maka fikin hadisin dan an tahi an biya bukata an yi bayan gari ko an yi hutsari bai sanyawa a warware ko a hudda wannan wannan wannan hufin da aka sanya duk da kasancewar malam ya kawo mana hadisin ne dan ya nuna maka tabbacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shawa akan kuffin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan kuffin shi lokacin da ya gama faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sansanin mayakan shi ko kuma inda inda inda inda mayakan shi suke yace wa Abdurrahman bin Auf ya ummuhum Abdurrahman bin Auf yana limantar su me ya kawo haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nisa kuma sallah asuba ce ana jin tsoron kadda lokaci ya riga ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dawo ba a lokacin nan sai wa'an suka bada shawara Abdurrahman bin Auf jamu limanci mana a kai biya ba a tsaya manzo Allah a jamu jamu shikenan Abdurrahman bin Auf ya kabarta sallah aka kabarta sallah Abdurrahman bin Auf ya limance su yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo cikin sahabban shi Abdurrahman yayi sallah raka'a daya wa qad salla bihim raka'atan yayi sallah raka'a daya da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama raka'ata allati baqiyat alaihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'a daya wadda ta yi saura kaga salla ce mai raka'a guda biyu salla asuba ya sallaci raka'a daya da ta yi kingi yace sannan ya cika ya ƙara raka'a daya ya sallame lokacin da aka sallame aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a baya a matsayin mamu yace fazi annasu mutane suka hurgita ya za a yi mu limanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aka yi waye ya bada umarnin Abdurrahman bin Auf ya ja sallah yanzu mutane suka rikice ya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu kuma wani ya limance mu ai shine limamin limammai shi kuma nisan da ya yi aka yi tunanin ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ba kuma ga lokacin sallah yana neman huta a lokacin nan aka limantar da Abdurrahman bin Auf ya limance su wannan shine dalilin shi sanya wa aqimis salata ka tsayar da sallah wannan aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa kuma can yake bayyana mana inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta lokacin sallah idan yayi babu jinkiri babu jira za a yi ta yana nuna maka zaburar da manzo Allah sallallahu zaburar da yake yi wa sahabban shi akan su yi sallah a harkon lokaci shine nan lokacin da aka gama falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sallar shi ya ga irin yanayi na sahabban shi a wannan lokacin sai yake ce musu ahsantum kun yi daidai saboda mi saboda ya karantar da su sunna tashi lokacin sallah idan yayi ba a jira ana so a yi sallah a harkon lokacinta saboda sallah a harkon lokacinta ta hilada akan sallah a tsakiyar lokacinta ta hilada akan sallah a ƙarshen lokacinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka da zarar lokaci yayi kadda a yi jira a yi a shiga a yi sallah wallahu ta'ala alam ina ganin lokacin namu ya ja za mu tsaya akan wannan hadisin abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi yan uwa da amina arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya shiga cikin al'amurrukan mu ya biya mana dukkan bukatun mu duniya da lahira da abin da yake ba alkhairi bane ba game da rayuwar mu game da addinin mu game da iyalin mu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu ya canza mana da mafi alkhairi a cikin shi a cikin rayuwar mu ta duniya da ta gobe kiyama wanda suke kwance a gida da likita muna fatan kowa Allah koromi manzan sauki ya sanya abin da ke juyayi da shi kafara ne a gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu